هناك وقول نعم بيجي نبا can da dafa da yawa wa kaulun nazim ko so ana kan فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقول الناظم هو وقول الناظم رحمه الله تعالى وغيرهم wato mai murji muri da ya faɗa ya ce da wasu su wanda wayannan da muka faɗa da wasu su ma wanda fatahi ya samu aka ga fatahi a hannunsu kuma almajiran shehu jami min ulama sunna daga malaman suna da ya faɗa a share bihi yana nuni ila ma qaddamna zuwa ga abin da muka gabatar min annahu innama qasada bimman zakarahu min haula sadati to abin da yake nufi da ambatan wa'ancan shugabanni da da ya faɗa ambatan su da yi a tamsil ya ya faɗe su ne ya bada misali ne da irin su la gairu ba wani abu wala taqsira yulzimuhu fi zalika babu taqaita taqaita taqaita da tarin mutumala a cikin wannan ba ce wai ai ya taqaita ba a dama ya dan faɗi waɗansu ne dan ya bada misali wala lauma wala daira ba zargi ba aibanta a wannan taqaitawa da yayi da ambatan waɗancan jigajigai guda hudu da yi ومن هذا الغير الذي أشار إليه رحمه الله تعالى ديشي لوننسو لذلك تكين غير عند ما لا يشي مني الله يجدنسا أقوي العالم العلامة مثلا نم يوانسني الإمام الفاضل في قمامة جيجي المبرج الهمام يفتونا فتو أخر من إلمي يوم الهمة abu muhammad sayyidi abdulsalam shi ne abu muhammad dan sayyidi abdulsalam ibn shahin akbar dan shahin nan babba al'alamun shahid wanda yake tuda sai tararriya abi abdullahi al'alaka wa alkunya sakinan sayyidina al-muhdi ibn salih sharqi مؤلف ذخيرة المحتاج ذخيرة المحتاج رضي الله عنه اللي يولف وني للكافي الآية كما ذخيرة المقتاد فإنه يجي ورد على على الشيخ رضي الله عنه يا ذو ينشو الجاني لما حل بخاف ليذو فاس لم يشخص من بلده إلا ذلك بتأذى نشوف الجانب شيء والننزو هذه والننذري فاس وذلك أن يقوى بعد أن كان يراسله إلى عيك ونشوف الجانب فيها حين كان بالسهراء ليس لسهراء فلقيه ثم يذوق من الشيء الجاني في جامع الديواني لما حروسة فاس يذوق من الشيء والنموري دقى فاس وزرت أبو الشيء أيضا وأخذ عنه ورده يقرقور من الشيء الجاني وأنا لك تشن غيره إلا يقبطه وحدث عنه بعض من حضر لقيه وسو لسك ذا زمورة الشيخ الجاني يا بعد الأباري عن الشيخ رضي الله عنه بشيخ الجاني وهو من أعيان أهل فاس واندباد من الأبايا لذبتشن سننم سننفاس ورؤسائي من لذبتشن في أغم النسو ومن خدام الشيخ المغضيئنا لذبتشن ما سجد ما غشيش ومغضيئنا ومحديه يا لذبتشن مصر إن شاء ومغضيئ أنه إكباد الأبار الشيوى رعا سيدة سيدي عبد السلام شي سيدي عبد السلام نياغا حين نام قد يترمي بشي من بين يديه شهر الله أنا أغم شوف الجانب قد أخذته الرحضاء وهو مسبر الوجه وتونئر يني يا فاميشي فسك ستاي فقفقي يكرر قوله أتكم فرق سيدينا تمام تشوى الحمد لله الحمد لله الحمد لله هذا هو الشيء الذي كنت أترقبه والنشين شيء لنكي ثوراري نكي جرمتا نكي نمانتا في الجيب كن أغيبا منذ زمان تنزام لنطوه wato yana gaban shi da sai bacci ya dauke shi kawai sai kama wani yanayi ya same shi sai kama faɗa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah cikin bacci haka yana faɗa cewa wannan ai da ma shine shehin da nake kai masa tun azaba wata wafa da sayyidu wannan ashekh nuɗi ya rasu a fas wa salla alaihim shehu radiyallahu anhu shehu ne kuma shi ne sallar jana'iza wadda an binne shi bi zawiya ta abihi a zawiyar mahaifinsa al-ma'rufa sananne a zawiyar nan bi hawmatan nawa'il a wannan wuri da ake kiransa da hawmatan nawa'il wa qabru qabrun muhiddin shehu al-muqi biha a wannan zawiya mashhurin shahararre ne يتبرك به أنا لما أربعك على أن قبري تهزنا تدوى رحمه الله تعالى على جكانك ومنهم يعني تبشون ليس غير أن وصنصه شيخ الشيوي شيء شيولي العالم العلامة مثل من يوم فني أبو زيدي سيدي عبد الرحمن الكني سجنا سيدي عبد الرحمن أبو زيد سيدي عبد الرحمن بن أحمد الشنجيطي المذكور وعندما كفتش في طالعة هذا التقييد أفرقه من الإنسان كان إماما في الشنجيدي إن يا زمان شغبان جليلا مدوكي في سائر العلوم أتكن لك كان سنسان ثورا إلمي وكان يدرس فاس العليا ينا كرم تد متعني أفاس مدوكي وكان جميع وكان جميع ندباء وقته وعند فيك زعبفو من يمن يأفتتو ألوك تنسى سنزم يعتون من فاس العبريتية سنزوى دقى فاس ala arzilin a kafafunsu ya hazo da majalisi don su je su halarci mazauninsu saboda ilminsa wa ta harraja min alayadi jama'atun jama'a da yawa sun fita a hannunsa wato ya yaye sun zama almajiransa hasar ma wa wasu sarrun bi fi ba'd al-faharisi li ba'dihim kama inda wasu daga cikin almajiran nasa a cikin sihiri sallallahu alaihi wasallam suka faɗa haka kana hadin sayyid wannan shugaba a shinjiti قدس الله سره على ركعة الفرنسا قبل أن يأخذ عن الشيء رضي الله عنه كافين ذلك القبور بن شوف الجاني مبجلا له ينجر ماشي معترفا له بخصوصيته ينا فرشي لتوى للي شوف جاني لخصوصية الكبرى بابا مسلما يامي قويا يا يبدأ أن علمه سواء علم شوف جاني من علوم العارفين لكن علم مثلا الله الكبار منها أهل القشر الصحيح ما بوتاقف فيه ingantacce tun bai tun bai game da shi da ba tun bai karbo wurin shi da ba ya yi shi da wannan shaida haddathani sayyidi muhammad al-hafiyan al-mutaqaddim zikr qaddasa allah sirruhu sayyidi muhammad al-hafiyan wanda muka gama hafiyan wanda muka gama da gabatar da maganar sa nan baya Allah ya karka shi sirrin sa inji mai sharhi ta ya bani labari arrafiqihi ta hanyar wani abokinsa a sayyidi sabba'i al-mazkur shi ma wanda muka ambata kan baya annahu kana qabla akhzi an shir radallahu anhu shi shin jidi nan kafin ya karbo rubin shir dani ya qaro ala hada shayi sahib tarjuma bil masjid al a'zam bi fasil ulya ya zama yana karatu ga wannan shayi a mabocin tarjuma wanda muke wata shin jidi din nan shi subai yana karatu a wurin shin jidi a masallacin nan babba a fas madaukakiya falam yalbasu ba ta yawmin kai ba su gushe ba ne wata rana an da kala shehu radiyallahu anhu alaihim suna cikin karatu sai shehu da ya shigo wannan masallaci wa ma'ahu babu ashabi tare da wasu daga cikin sahabbansa faɗa ma radiyallahu anhu wannan babban malami a shingidi sai ya miƙe ila sa a faɗa ma radiyallahu sai shehu da ya koma ya tsaya ila sariyatin zuwa ga wani gefe na masallaci ya salli tahiyatul masjid dan ya sallar tahiyatul masjid wa shaykh sayyidi abdurrahman shi kuma sayyidi abdurrahman dinnan ينظر إليه يتكلم جردان ليكوما سهنا نفلنا وربما شغل من نظر إليه عن بعض ما يقرره لهم كي ديوى ما يشغل تكلم شو تجاني يبر أبن ليك يقوى مثل كراتو ولما رأى الشيخ رضي الله عنه من صلاته فرقع فتشور جاني يا جماعة ولما رأى الشيخ رضي الله عنه من صلاته وقطع القراءة يقام سلسة يقام إكرانتا كرانتانسا وقال لتلاميذ شي wannan shayin kenan da da shi wannan shayin malami mai karanta da mutane da ya gama karatun da yake na koya wa mutane ya gama sai ya ce da almajiransa qumu bina natabarraku bi hadha shay kai ku tashi mu je mu je mu ga da wancan shayin nan ga can wanda yake san yaje na falan nan faqamu sai da shi da almajiran sai suka tashi mushar'ina lahu sai gaugawa suka tafi وهم يعتقدون سنا قدر سوى أنه لا أحد سوء سوء المجرم أرأينسو كو أغنون سنا غنن لا أحد بام وني يبلغ درجته ده يكي درجة شيوان نمالمي في, الع... في, ال... في العمل أتكين أيكي ده علمي والعلمي ده كما أيكي ده علمي ba wanda ya kai shi daraja amma kuma gashi ya ce su tashi su je su gaida shehu tijjani fajalin sa bayanai dan shi rahmatullah shi ya zauna gaban shehu tijjani da shi da almajiransa bi adabin da ladabi wa waqarin da nutsuwa wa qalbi minhu du'a lahu sai ya tare shehu tijjani ina so kai mun addu'a wa li talamizihi ya ce ina so kai almajirana addu'a fa asafahu bi zalika sai masa baiwa sai masa addu'a sai wa almajiransa addu'a ثم سأله عن بعض ما كان أهمه من المسائل أقول matsaloli na ilimi wanda suka dame shi sai ya tambayi shi wata jami'a ya matsala kaza ya matsala kaza ya matsala kaza fa ajaba hu sayyidina shaykh radiyallahu anhu sai shi wata ko ya amsa mata bima tabayyana lahu bi al-haq wa sawab da abinda shine gaskiya shine dacewa a amsa da shi wata jami'a ba shi thumma amarahu sai man sai shi wata jami'a ce da shi ya umarce shi an yarje ila mahallin zarfi shi to ashe a koma kuma a je a cigaba da karantar da yara da almajirai wa yukammilu nisabahu ya cika ya cika wato rabansa na karanta wa dake sai a koma kuma a je a cika bar karanta da yara almajirai wallan man sarafa shaykh radiyallahu anhu sadda shaykh ya gama abin da yake wa qadal faqih darsahu shi wannan faqihi ya gama karanta wanda yake bayan ya gama qala lahu sayyid subai almajirin nasa wanda muka fara jiya din da cikin wannan shaykh jani sai ce ya sayyidi ya shugabana wallahi na rantse da Allah mattakhazna ka shay'an ba mu dauke ka kai shay'i bane fa wa qasarna nazara alayka dukkan mu kallon mu kai muke yi ba ma kallon wani bani haka ba illa li taqud li taqinna dan sai da muka tabbatar annahu la ahada a'lama minka ba wanda ya fi ka sani shi magaribin a nan yammacin dan haka muka dauke ka shay'i muna ganin ba wanda ya fi ka a ilimi ba wanda ya fi ka aiki ثم انك اما ابو mamaki kuma gashi kuma ta ila hada rajul saharawi ka tashi kuma ka je wajen wannan mutum wanda yazo daga sahara al mu'assabir asahu bi khadd wabar wanda ya rufe kansa ma da gashin wato raqumi wato abin da ya rufe kansa da shi an yi shi ne da gashin raqumi wato ma'ana kamar suna wulakanta kamar mutum ne wanda yake ba wani mutum kuma ga irin kamar da yazo fasalta hukuma da kaje wai sai ka tambaye shi an tilkal masail ga wancan masaloli da ka tambaye shi na ilimi kuma anta la jawabi kuma mun ka kaskantar da kai ga amsar da ya baka ka yarda da ita faqala lahu sai shehin yace da sabai uskut ya bunai kai dana sai shiru wallahi la ilaha illa huwa naran ila allah wa babu abu da rizqa shi ma a'lamu ala wajhi al-ardi a'lama minhu ni dai a bayan kasa ban ga akwai wanda ya fi shi ilimin shi wannan mutum وهذه المقالة من شرية كاغوان لما كان السبب تألق قلب سيد الصباعي وتذكى شي سيد الصباعي لنا سي اتظم اتكي دليل بزوجه ترى فيد جانب الشيخ الزاني حتى أخذ عنه رضي الله عنه حاسي ليجي ونشوف الزاني كبور النساء وقد قدمنا حقيقة من قمت من قبات تاريخ وفاته تاريخ الرسول في طالعة الكتاب أفرق للتابعين shi abin da aka ya gani kenan kafin ya tashi da gani ga abin da ya gani to wa haddathani ba'd al-ashab min al-mubarrizin fi al-ilm wal fadl wasu kuma daga cikin sabon shehu da zamanin da suke sun yi fice a cikin ilimi da farda anna sababa marda hadha shay to kaji ko ga babban abu nan wanda muna shiga cikin sa da yawa yace anna sababa marda hadha shay shi ashinjidi din nan dalilin rashin lafiyarsa allazi tawaffa min wanda ya rasu daga wannan rashin lafiyar ya rasu amma ba'd ahlifan wasu daga cikin mutanen fas kanat indahu da'watun wato sun zama suna da wani wata wato wani abu da za su yi na kiran mutane kamar ko walima haka ko wani biki ko wani abu da fada'ahu min jumlatin fada'ahu sai aka kirawo shi wannan malamin min jumlatin man da'a min man da'a min al-ulama daga cikin malaman da aka yato yana daga cikin shi wanda aka gaito ina yana daga cikin su shi ma an gaito shi a wannan wato taro da aka yi wal ama min al ulama min al ulama yana daga cikin malan da aka gaito wal amafilu da mafifitan mutane fa batu indahu sai suka zo suka kwana a wurin sa falamma kanu fi asna'il da dare yayi akhadhu yatazakaruna akhbar sulahi al waqt sai suna ta labarin cewa kai mutanen kirki na wannan lokacin suna ta magana wani shehu wani shehu wani shehu wani a ta magana dai kan mutane waliye da bayan Allah na kirki فتناول بعضهم جانب الشيخ رضي الله عنه بشيء من الإنكار daga cikin masu tattauna magana din nan sai wani ya kawo jalamin shehu jana amma yana inkari da jalamin shehu jana wa fa'alu ba'd al-hadirin wasu daga cikin malamai ne suke zaune a wannan dare ana hira su ma sai suka ci gaba su ma suna faɗan albarkacin bakin su game da shehu jana mara kyau wa hada sayyid sayyid abdurrahman shi shugaban nan shugaba sayyid abdurrahman mustahadirun lil jawabi an zalika wato ya kasa ba su amsa yin shiru duk abin da suke faɗa game da shirin da na aibatawa ana sai ana ana sai da ce komai ba cikin su ba su amsa ba falam yurd alaihim bi shay'in bi abdi mai musu da amsa ba fa akhadharu sinatun ana wannan yanayi sai gingidi ya kama shi cikin kan hali a wannan yanayi fara shaykh radiyallahu anhu sai bi shi tijani a wannan mabarki a wannan gingidi وكأنه ينقض عليه من الهواء سيد كما شوف جانيا فاضوا مسا اسكا إذ كوي بن مشهور جانيا فكو فقال له في شوف جانيا تدشي ما لك لم تتكلم ليس بك مغنى با انا تم موغا يم المنوغا مدني وما تصنع هنا ومن نحكي انا da ake ta aibata na ke ta bata ne ثم اخذه في شوف جانيا كما شبيه قوة لقربي wasa idabi bil awai yayi sama da shi cikin iska fanta baha sai ya farka a cikin wannan daga wannan mafarki marquban abargice wa hasa bi alam sai ji kuma wato fi zati min hayatin tun a wannan lokacin a jikin sa sai ji alamar rashin jin dadi wannan daga shi da aka aka sama da shi sai ji sai ji a cikin jikin sa fakana zalika to kaga wannan abu da da yaji da aka yi masa sai zama shi ne sababa maradihi shi ne dalilin mulkin lafiya da zai tawafa min tun daga nan bai lafiya ba har ya mutu kaga ma'ana idan kana wuri ana magana akan shi wutu jani ka tashi daga wurin ko ka kai maka ka bada amsa ka ba su amsa ga abin da suke yi idan baka idan baka yi ba to duk abin da ya same ka kai ne ka dawo wani go abin da wannan abin yake ne kenan kaga yana cikin su suna ta gano game da shirin jari ya kamata kuma ce wani abu ko ya ba su amsa amma bai ce mai sai shiru to wannan shirun da yi shi ne ya jawo masa ya ga shehu tijjani shehu tijjani ya masa wannan abin da ya masa wanda kuma ya zama daga nan bai ƙara lafiya bai wannan abin shi ne dalilin mutuwarsa to da ka sha kiyaye a tambi bi zalika tanbihan lil ghairi yawwa ita walamma لم في ذاته من هنا تند لوقت البقال ليش البقال لا جرى وكان ذلك سبب مرضه الذي توفى منه ونشي ذم شيء دليل لفاعله ولما حطب لذا متوا تزومتا كان يحدث يحدث بذلك يحدث بذلك هنا بعد wannan labarin kunji kunji kunji kunji kunji abin da ya same ni shine kuma dalilin wannan ciwo nawa ga mutuwa kuma ta zo to ya ya faɗa haka ne shi tambihan dan faɗakarwa da gairi ga wani shi ma in ya ji to yin shiru ko in bai tashi ya ba wurin ba to abin da ya same shi zai dawo watan wihan dan fadakarwa da sha'anin shahr radallahu anhu da sha'anin shahr dan Allah ya darje da ka ya fada dan yan uwar da wa fi hadal qadri a cikin wannan gurgudu allazi zakarnahu da muka fada ala qawlihi bisa ga fadin malama ce wa ghayrihim dinan da ce da wasu sunan ulama'i sunna kifayatin ya wadatar man qara waɗansu daga cikin gairin dinan da ce والله المستعان الله شيء ابن شمكو من ابن من شمكو ثم قال رحمه الله تعالى سنم لمريد المريد يشي لبعض ما فشله قوت أبو وندير ربا في العديات أتكم وإن بيتوتي قبل هذه كابن وإن ومتمما ينام يشكى للكلام دبن شمس في الكرامات أتكم كرم مشهور الجاني يشي لا شك أن شيخنا التجاني ممد كل عارف سمداني يعطي ويمنع ويسلب فمن كمثله من الوراء في ذا الزمن ومع ما ترى من الخوارق على يدي هذا الإمام الفائق يخفي الخوارق خفاء غاية ويبغض المدعي الولاية وكان ينحى الناس من دعواها مخافة السقوط في بلواها الشيخ التجاني باكو كنت أن شيخنا التجاني شيخ من شيخ التجاني ممد كل عالم شنه كيدة دكا وانا مثلا الله صمداني ابن دنغنا واغ الله الصمد يولي دو ابن دسك سامو شيكي بايروا waya na'u wanda ba samu ma shi ke hanawa waya talab yakan kuma kwace ma bayan ya baka faman ka bijilihi da haka waye kamar shi jami'in bawa a cikin tarikai shi zaman a cikin wannan zamani babu kuma ma tara shi amma duk da haka fasar da abin da kake gani min al-khawarij ne karamomin shi jami'in da suke bayyana ala yadai hadal imami bisa ga hannun karamin da suke bayana ta hannun wannan shugaba alfa'id mahibici to yukhfi al-khawarij ashuddan ya boye karaboni kafa an gaya boye ba matuka wa yabghud al-mudda'i al-wilaya shuddan yana kin wanda yake wato da'awar walitaka ko da'awar shaykhunka wa kana yarhamna shuddan yana hana mutane ga da'awar walitaka ko shaykhunka yana yana hana mutane min da'awa da kace da awashe daga ko kuma wani daga dan me makafata suqut dan ka su fada fi balwa a cikin bala'inta gan ko wa man yadda ikashfan wa sirran wilayatan wa mashiyakhatan yamut ala su'i khatmat haka shi wanda ke da'awar walitaka baya da ita wanda yake da'awar kashafi baya da shi wanda yake da'awar shehuntaka baya da shi to ya mutsala su ya hatmar shirdanci mai wannan mummunan cikawa yake na cika ba imani da'awar shehuntaka shi ne ka dinga ba da tsariƙa ba ka da izini ka yi da'awar shehuntaka kashafi ka dinga da'awar kashafi abin da kake kashe bi mutum ba da labari da wani abu tun da ya zo ba ya zo ka dinga da'awa ba ka da shi to duk da yin wannan ko mummuna cika ya ga shi haka shi da yake dan haka yake hana mutane dan ka su fada cikin bala'in da'awa kashe wanda ka kowa ne kaka yace an imdadu abin da kake imdadi da yace mumiddu kulli arifin ne da dukkan wani masanin Allah ne هنا abin da ake nufi da imdadi al-ifadatul madad al-ghayr akwaran yo madadi ga wani wal ma'rifatu abin da ake to ma'arifa kuma shine taqaddam ma yashir ila haqiqatiha inda al tariqi abin da yake nuni zuwa ga haqiqar ma'rifa ya gabata a wurin ma'abuta hanya shine sunan tariqa wasamdaniya ita darajatun wata daraja ce kuma fil ma'rifati asalan Allah معروفة عندهم سوس سنتا سواء أنت الصمداني الغوث الصمداني إسمى الصمدانية لتكنتا وتدرجة في أتكم ولتكا والموصوف بها دول لقد أنت مثلا العارف الصمداني آه من العارفين لقد تكون مثلا الله ولقد أنت مثلا الصمداني العارف الصمداني أغنيكم آه هو الصمداني شاكت الصمداني الذي يسمد إليه وندعك نفا في طريق الإرادة عنها تنفي ويرجع إلى علمه أجكم عذاب علمسا وحممه لهمومنسا في التسليك السكن سلوك والإفارة زفائرا توا وباقي الألفاظ سورة اللفظة نوانا بيتوتي لما كفقا قدا وطقوز قدا بير يتي واضح بين النون باسا بقاته ونفجي فجي تو يقولوا أبدا بالا جمعات نوانا بيتوتي قدا بير إنما ذكرت man zakartuhu na ambaci wanda na ambata min man shahara daga waɗanda suka shahara min talamil shaykh radallahu anhu bil wilayati daga almajiran shehu tijjani wanda suka shahara da walitaka was salahi da salaha wal ilmi da ilmi wal amal da aiki da ilmi wal rusul da shari'a wal falahi da tsira qasadan na faɗa ne dan nufi lissan sirri ga kwata gaba hanyar misali misalta kawai in yi misali ne sai na rubutu ga abin da na nema wanta haitu man hahu ga abin da na nufi manufarsa min bayanin subuta hadhihi karamati daga bayanan tabbatar wannan karama allati hiya zuhuru surati al-fatih karama ita ce bayyana sura ta fatih fil ghair ga wani almajirin shurdani wanda ya samu alayhi sai ya radallahu anhu hannu ta hannun shugaban shurdan Allah ya dade shi wa Allah ya dade shi wa illa amma dan haka ba wala shakka inna ibawan da kokonto annahu radallahu anhu shurdani mumiddul arifina shi ke daɗin dukkan masana Allah wa gausul awliyai shi ne taimakon waliyai wa salihin da mutanen kirki lima uli don abin da aka ba shi shi wani zane min shiqqati na khilafati na daga matakai mataki na khalifanci wa tasrifi da kuma tasrifi kuma uti dan abin da aka ba shi min hususiyatul kamal daga hususiyat ta kamala fi maqamil katmi a cikin matsayi na katumu ashamili ashamihi wanda yake madaukaki almunihi madaukaki madaukaki fala jarama ce babu babu laifi amma Allah ta'ala Allah madaukakin sarki mallakahu ya mallakahu shirkan zimamal minahi wato ragaman nan ta baiwa wal asrar da asrta asrta al irfani ta nasanan Allah waj'ala bi yadihi al iqa'a wal man'a ya sanya bayarwa da hanawa a hannunka wal bi hukm al mashi'ati ar rabbaniyya da hukuncin ubangiji وما هذا أما تعرض وانا مع ما أجراه الله تعالى تعرض عبد الله يقودنا على يد هذا الشيخ الكامل الهماني تهنو وانا شيخ كاملين همة مما ذكر دقى عبد كلمة أنبتا ومما لم يذكر دو عندما بمفتاة من الخوارق العظام لذكرها مهمة في جرما وقد كان يخفي ما اتفق له من هذا هذا الشهود لأنه كان قوي إرم وإن انكرامه أكتبتا بيان الأورنسا ina boye su matuka boyewa wala ya kamalu min gairi tazahura kun san kuma bai san wannan sama ya bayyana da su aw fi'lin ko ya bi qaulin da magana aw fi'lin ko wani aiki yushiru da yake nuna irin wilada zuwa ga wilaya kamar da muka faɗa a kan muka ce a sayyidi ali al-arabi idan yana so ya zo wajen shehu jani taku ɗaya yake yi ta ka kafa kawai sai ya zo shehu jani shehu jani hana shi ce kar ka ƙara in za ka zo wuri na ka taho kamar inda kowa yake tahowa ka taho a kafa ka ji kishirwa ka ji yunwa ka ji tsoro har ka zo wuri na a gani ko ita ya hana shi wanda ke bayyana ma hanawa yake kamar yadda muka faɗa dai a wurinsa sai dai aliyu arabin yana cikin gonarsa sai ga wani ana tebo dabino sai ga dabinan nan ba wanda ya tantanta ya ci wannan dabino ya kai wannan dabinon yana da kyau wannan unqud na tama ba wanda ya kamata ya ci wannan in ba shi wata jami'a ba kawai sai ya dauki wannan da duniya ya jefa ya ce tabi wajen sayyidi irin shugabana ya jefa shi da gonarsa kawai sai wajen na zaune shi da almajiransa kawai sai abu ya haɗo fab a ƙasa da bino ne ne shi wata jami'a ce shi wata jami'a ce wannan aikin taɓaɓɓen nan ne ba halulin nan ne ƙarshe dai sai ya ce masa aikin aliyu kama shi ne aikinsa ne to da shehu da ali da masu ne wata ran ya zo don shehu da su aka tada magana ya ce a sai ji aini ne ina cikin gona na ga dabinan nan ba wanda ya kamata ya ci dabinan nan sai kai sai na je ko na sai tafi wajen sayidi sai shehu da ji to karka tsara da haka shi yana ɓoye karama ɓoyewa babba wani daga cikin almajiransa ma suna bayyana karama yana hana su amma wani an ce duk bayan lokacin da yake da rai ne bayan ba ya da rai rashin an babbayyana su to wa kana radiyallahu anhu shujjani ya zama yanha an da'awa al-faqri yana hana almajiransa ga da'awa ta faqaru faqaru ba fataro shi na rashin kudi ba shi kansa faqaru wani matsayi ne a cikin sufaye zaka ga qal faqiru li rahmati rabbih abin ko za ka tana rubuta qala al faqiru li rahmati rabbih faqiru don ba wai na rashin kudi ba fakiri na talaka a'a shi ma wani matsayi ne a cikin wilaya wal ihtisasi yana hana almajiransa ga bayyana wata keɓanta da Allah ya musu wala yuqarrir ala zalika ala shirkan bai tabbatar da wani daga cikin irin wannan illa min al awwami wa la min al khawwati la min al awwami wa la min al khawwati ko amine ko hasi ne shi da inda ga yana irin wannan da'awa to yana hana shi وذلك محابة التردي abin da yasa ku shirya na hana dan jin tsoron kada mutum ya gangara bi mahawati balwahu a cikin kan a cikin mazangarar bala'i da'awa da abin da ba karshe allati la yumkinu min har khalas wanda ba a iya kubuta daga shi wannan bala'i din yazo nas'alullah muna roƙon Allah ta'ala alaihi mata Allah kiyaye mu kiyaye wa alkamilata cikakkiya wal afiyata muna roƙon Allah lafiya a da'imata da wamiya wannan imata muna roƙon Allah ni'ima shamila ta za ta game ko ina bi mahadu karamihi da tsantsan karamcin sa wajudihi da baiwarsa amin wa ka annan nazima kai ka ce dai mai murikin muridi rahimahullahu ta'ala Allah ji kansa lahara ya gani fi ma qadahu fil baitul awwal abinda ya kulla a cikin baiti na farko wallazi ba'dahu da baitin da ke bin sa min hadhihi al-abyat da wayannan baitoci da muka faɗa kamar ya dubo qaulahu fil zawahiri wato abinda alayka alayhi arazi ya faɗa a cikin jawahirul ma'ani بعد وصفه لسيدنا باين يا سبحان تشوغبا مشهور جان رضي الله عنه بالخلافة العظمى شواشين يا هو حليفة الله بابا والنيابة العظمى دكما نيابة عن النبي كما نيابة بابا وهو رضي الله عنه شيء شهور جان الله يدنشي يجلب ربه يجلب بربه ويدفعه ينا جاوه ينا كما إجيوا دوبان جدنسا ويضع بهمته ويرفعه ثم دشاء همة شو الجاني يكن دوكك وسو يكن تسكنتن da wasu ويرقي بإذن الله yana hawa da muta wasu da izinin Allah wayunzilu yana kuma saukar da wasu wayuwalli yana shugabantawa bi amrillahi ba wani shugabanci ko sarauta ko mulki da lamarin ubangiji waya azilu yana kuma tube kuma wani daga cikin sarauta din a intaha الحمد لله رب العالمين فاتحة صلاة الفاتحة فاتحة صلاة الفاتحة يا أغلق أورقات من المعتبرات يا بها غمنا تصيب يدرنا تصيب تكون بها ولي ونسل أنت ولينا يا من علي المسلمين والحمد لله